أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
قل ولو جئتكم بأحد ما وجدتم عليه آباءكم kun to shi ne sai suka ce eh mu dai mun samu iyayenmu a bisa wato addinin da suke kai mu kuwa wato masu koyi ne da su mu su muke bi to shikenan sai yake musu Allah ya ce kullahum ka gaya musu da sai a tattabi'una zalika shin kun bi wancanan ka wannan abin da suke yi na bautar gumaka walau ji tukun wato ko na zo muku wato bi ahada da abin da yake mafi shiriwa mu ma wajitum alaihi aba'akum daga abin da kuka samu iyayen nan naku a kansa قالوا إنا بما قلتم به كافرون kalu sai suka ce mu dai wato masu kafircewa ne da abin da aka aiko ku da shi an ta kai wa man qablaka da wanda ya gabace ka qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce ta hoyi bandan tsoratarwa lahum gare su فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة mukazzibe fantaqamna minhum sai wato muka yi uba daga su wa'annan mukazzibin masu wato masu talibantarwa ne rusul ga manzannin qablaka gabanka to fanzur ka duba ya karshen wato masu talibantar da kai zai kasance
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبد budurwar wasu ka tuna kala ibrahim yayin da ibrahim ya faɗa ga babansa da mutanensa yace inna ni bara'un ai bari'un ni kubutacce ne daga abin da kuke bautawa ba zan bauta masa ba إلا الذي فطرني فإنه ni سيهدين sai dai allazi fadarani wanda ya halice ni fa innahu ya sai hadin shi ne zai shirye ni ai shi ne zai shi da ni zai zai shirye da ni dini ga addinin sa وجعلها كلمة باقية في أجله لعلهم يرجعون sai ya sanya ai kalmar tauhidi ya sanya ta ita kalmar tauhidin nan almafhumatu abu fahimta min qawlihi daga fadin sa da yake inni zahibun ila rabbi sai hajin wato sai sanya ta kalimatan kalma ce baqiyatan wanzajiya fi aqidihi a cikin wato bayan sa ai zuriyatihi zuriyarsa fala yazalu fihi man yuhidullah a cikin su wato ba wato ba za a- ba eh, ba za a gushe ba ana samun wanda yake kade ta Allah a cikin su la'allahum ai su ma ma mutanen maka ko su ya na sa dawo amma hum alaihi gaburan abin da suke kansa ila dini ibrahim zuwa ga dinin zuwa ga addinin ibrahima بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين gobe bari dai mace aku haula ina jiyar da wannan mushrikai wato na jiyar da su dadi ana nufin wato mushrik- mushrikan maka ubangiji ce ya jiyar da su dadi dan ya ba su dukiya ya ba su duk abubuwan da za su ji dadi wa aba'ahum haka nan ma iyayensu suka gabata kuma an ji da su dadi walam u'adilhum ban musu ban gaggauto musu ba bil uqubati da uquba hatta ja'ahumul haqq har dai gaskiya ta zo musu ne haqqu shine alqur'ani qur'ani ورسول ده منزو مبين أو مزير يبين لهم الأحكام الشرعية يبين حكمته حكمته شرعا لهم قريس وهو محمد شيء أن محمد صلى الله عليه وسلم ولما جاءه الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون yayin da shi haƙun nan shine alƙur'ani ya zo musu ƙalu sai suka ce haza sihiro wannan dai sihiri ne mu kuma mun ko masu kafircewa ne biyi da shi وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرآن قال ya ce na azim wa kalu sai suka ce me ya hana a saukar da wannan alqur'ani a bisa wani mutum ɗaya daga cikin masu alƙaratun nan guda biyu eh min ayyatin min ayyatin min huma da kowace daga cikin su ina ma dai a ɗauki ɗaya a cikin wannan alƙaryun wato a ba wato mutum ɗaya daga cikin wannan alƙaryun wato shine azimu ko mai girma ai shine alwalid bin mugira ko a ba wa Walid ibn Mugira a Makka wa Rasul Mas'ud wa Rasul ibn Mas'ud al-Thaqafi da kuma Rasul ibn Mas'ud al-Thaqafi shi kuma a Daifa eh ko a ba shi Walid ibn Mugira a Makka ko Rasul ibn Mas'ud al-Thaqafi shi kuma a Daifa ne yasa ba zabi ɗayan su ba an ba shi wannan littafi an aiko shi da shi sai aka ba Muhammadu aka ce shi ya zo da shi da isa to sai Allah ya ba su ansa أهم يقسمون رحمة ربك sai ubangiji yace su ne suke raba rahmar ubangijin ka shine annabta su suke ba da annabta suke ba da manzanci ko Allah ne yake bayarwa Allah ne yake bayarwa na'am qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dun eh mu dai mun raba wato rayuwar su bainahum tsakanin su fil hayati dunya a rayuwar duniya sai muka sanya wasu su mawadata ne wasu su kuma muka sanya su fakirai eh wala fa ana ba azhum mun daga shashin su fa kubanin da bishin shashi liljina da wadata wani ya fi wani wato wadata wani mawadaci ne wani kuma wato talaka ne wato mun ɗaukaka shafin su bisa shafi da to jirgina da wadata wato fauka shafin nan mun ɗaga shi wato darajatin darajoji liyatta su da ba'aduhum ba'adun sufuriyan domin shafin su kir ya riƙi shafi wato sufuriyan ko sufuriyan wato abun horewa ai musa kiran yana mai horewa ga wannan wanda yake wato shi wanda bai da komai fil amali wajen aiki lahu gare shi bil ujrati da lada wal ya uyan nan lilla sab su dangane su ko ya da kasar sin sikhriyan ma uhum isma'u kaga rahman ubangiji ga ita ce aljanna ita tafi alheri da abin da suke tarawa duk duniya a duniya ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعابد ha عليها ya zaharo to ba dan wato mutane kar su zama wato wato al'umma guda ɗaya ba alal kufru da gafirci wato ba dan kar ya zama na al'umma kowa ya zama kafiri ba to shikenan laja Allah liman yafur bir rahman li biyutin kufan min fiddatin da sai mu sanya rufi na azurfa eh, ga wanda duk suka kafirce da ubangiji mai rahama mu sanya musu rufin azurfa li biyutin a dakunan su sai su zama wato rufin gidajensu duk rufi ne na azurfa eh wa ma'arija mu sanya musu kuma matattakaloli kabdu rufi kamar matattakala min firdace shi ma na azurfa alaiha ya zaharuna a kanta wato suke ɗaukaka ayya aluna suke ɗaukaka ila saɗihe zuwa ga wato benan su saman su wato ba dan kai ya zama duniya kowa ya zama kafiri ba to kafirai saboda rashin wato rabon da za su samu a lahira to da sai mu ba su duk wani abu na jin daɗi eh da kuma na holewa da na alfahari duk da sai mu ba su a duniya eh duk wani kafiri sai a bashi rufin gidansa ma ya zama na azurfa ne mata takala hawa gidansa ma su zama ta azurfa ce to dan dai kai ya zama na sauran waɗanda ba a ba ba su ga cewa to ne yasa aka ba kafirai da yana sai a rasa wasu to ba don wannan tsoron ba to da duk sai ne musu haka saboda karancin abin duniya eh dangane da abin da Allah ya tanadar wa mu'mini a lahira eh ba komai bane
ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون take o wani biyutin abuwa min fitatin da sai mu sanya kofofin ɗakunan su ma baki ɗaya zama shi ma na azurfa eh ai wato ah, wasu ruran wasu ruran kuma da kuma sai mu sanya musu gadaje shi ma min firdatin wato na azurfa jam'u saririn ne eh wato alaiha ya take za su rika shingida alaiha a kanta وزخرفا wa zuhurufan da kayan kaye-kaye ai zaɓin jina ne almana abin da ya miji da wala kawfin kubri ba don tsoron kafir cewa ba alal mumini daga muminai mun yi da'il kafir daga ba wa kafiri ma zikira abin da aka baki abin da aka ambata din nan to la a ɗaya na hu zalika da mun ba kafirin zalika wannan liƙillat hazzin duniya saboda ƙarancin rabon duniya inda na a wajenmu to adamu hazzihi da rashin rabansa shi tunda ba yi da rabo fil akhirati a lahira cikin na'im cikin wato ni'imomin da Allah zai ba mu'minai وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا eh wa in muhabbatun min sakila lamarin da sha'anin kullu zalika dukkan wannan lama ko lamma duk tahribi lama fa ma din ta zama za'ida ce eh wata jiji kuma bi ma'ana illa to fa in din nan nafiya ce eh sai su zama nafiya wato da wato mun da wato da mun sanya wato mata alhayatu dunya wa kullu zalika dukkan wannan wato bai zama ba sai dai kawai kayan jin daɗi ne na rayuwar duniya za a ji daɗi da shi fiha a duniya sun mai zuru sannan ya gushe والآخرة إلا ربك
lilmuttaqin lahira kuma wato ita ce aljanna a wajen ubangijin ka ta tabbata lilmuttaqin ga masu tsoron Allah
ومن يعد عن ذكر الرحمن يقيم له شيطانا فهو له قليل domin ya aiki duk wanda ya kau da kai ai wurin ya kau da kai an zikirin rahman gaban wato an matan mai rahama shine alqur'ani wanda duk ya kau da kai gaban alqur'ani to za mu sababta masa shaidan eh ya zama tare da shi huwa lahu qarin shi zai zama abin gwamawa lahu gare shi la yafarihu ba zai rabu da shi ba da'iman yana tare da shi وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون sadu innahum su ne shaytanun la yasuddunahum an sabili za su rika tsare su su wa'annan masu kau da kan gaburan tafarkin shari'a wa yahsibuna ko yahsabuna za su rika zaton annahum cewa su mutaduna wato shiryayyu ne eh fil jami da ayat ma'ana man akwai da wato sai ma'anan man a jami eh wato bai wannan ya ce wasu yahsabuna ko yahsibuna yana daga cikin wato fi'ilai da suke daukan wato hali biyu na fi'ili mudari'in su ko kai musu nasaba ko kai musu wato jarra ko kai musu hafla eh, ya hasabuna ko ya hasibuna
حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشركين فبئس القرار yani hatta idza ja'ana ko ja'ana har dai yayin da shi wannan mai kauda kan gaban wato alqur'ani eh yazo mana duk alina ta yawul qiyamah da bayin bi qarinihi da abun gwamawarsa yayin da yazo mana da abun gwamawarsa sa yawul qiyamah ranar alqiyama qala lahu sai ya ce wa abokin gwamawarsa sa ya laita bai niyo bai raka budar mashirgani ina ma dai tsakanin na tsakaninka a samu nisan gabar da yamma ai mijin da budu ma bai da masuki wal magribi ai misalin nisan abin da yake tsakanin gabar da yamma ya zama tsakanin na da kai fa bi sal qarin wato abun gwama ya mugunta an ta kai ligare ni kala ta'ala sai Allah ta'ala yace ولو ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون kuskure ko wannan ba zai amfane ku ba eh ai wato mai kau da kan nan wato burin ku da nadama ku duk ba za su amfane ku ba al-yawma a wannan yini iz zalamtu yayin da kuka zai kuka zalunci kanku ai ta bayyana lakum zulmukum wato yayin da wato zaluncin ku ya bayyana gare ku bil ishraki wato da yin shirku fi duniya a duniya to saboda haka nadama ku tunda ku da za ku yi shirku Allah a duniya hakun tafi lahira to nadama ku ba za ta amfana muku da komai ba eh ba za ta amfana muku da komai ba annakum cewa ku ma aqura naikum tare da abu wato tare da ababan gwama wannan taku kun tabbata fil azabi a cikin wato azaba mushtarikuna ababan tarayya a cikin ta eh lakin bi taqdirillah bil adam min nafi eh wa izbadlu min al yawma ko kuma min al yawmi eh yawma zarbu mhm.
أفأنت تسمع الصم أو تهدي الأمياء ومن كان في ضلال مبين hafa an da su fiye su mashin kai kana jiyar da kurame ne ko kana jiyar da wato makaho wa man kana da wanda ya kasance fi dalalin cikin bata mu gina mu bayyane wato an rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama yana kokari cikin kiran wato su wato wato ya zama yana kokarin kira wato mutanen Makka wato su shiga addinin musulunci eh amma duk da kokarin da yake na kiran su wato wannan kokarin da yake ba abin da yake kara musu illa jabberanci da tsaurin kai da bijirewa sai kuma zarcewa akan kafirci to shine sai wannan aya ta sauka eh afa anta tusi'u summa aw tahdil umya wa man kana fi dalalin mubin eh kai ne kake jiyar da kurane ko kake shiryar da makafi eh wa man kana shi fa makawan nan da aka ce umya ba fa makaho wanda yake rasa ido ba eh makaho ma'ana kafiri kenan eh wanda bai fahimci ma wato in bai da imani mhm فإما يذهبن بك فإنا منهم منتكمون to in dai mu fihi idgamun in ashaqiya fi ma azzaida in dai mun tafi yadda kai da annani daga shi in muka matar da kai kabla ta azibihim gaban yawa su yi musu azaba to fa inna muntaqimun mu dai za mu musu azaba fil akhirati a gidan lahira ma'ana in ma ba mu yi musu komai a duniya ba ba mu yi musu azaba a duniya ba har ta bar duniya ya rasulullahi to in suka zo dai lahira ba barin su za a yi ba
أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون muqtadirun ko kuma in muka nuna maka eh fi hayatika a rayuwarka muka nuna maka abinda muka yi musu narko da shi min al'azab min azaba to mu dai masu iko ne alaihim ala azabihim bisa yi musu azaba in mun nuna maka narkon da muka yi musu to dai mu masu iko ne bisa kama su ai kadiru da mu masu iko ne akan su فاستكبروا fastamsik billazi uhiya ilayk fuskar su ka rike da abin ka rike abin da aka yi wahayin su zuwa gare ka shine alqur'ani innaka ala siratin mustaqim kai dai kana kan tafarki mustaqimin madaidaici innahu la dhikrun laka wa liqawmik to shi dai alqur'ani da zikirin ai wallahi da sharhu wallahi daukaka ne laka gare ka wani ƙaunuka da kuma mutanenka zai zuri bi lugatin saboda saukarsa da luggansu harkarsu wa sawfa tus'alun sannu za a tambaye ku an alƙiyam da haƙƙi ga tsayawa wato da haƙƙin ƙur'ani kun tsaya da haƙƙinsa ko ba ku tsaya da haƙƙinsa ba eh alƙur'ani kowa sai ya tsaya da haƙƙinsa eh yana kan kowa amma wato aka ce wanda ya haddace shi sai an fi wato tsananta masa a neman haƙƙin ƙur'ani a kansa saboda babu laifi irin ka haddace ƙur'ani kuma ka bar shi ya tafi eh laifi ne ba ƙarami ba Mm.
واسأل من أرسلنا قبل- من قبلك من رسلنا
Abdullahi dan Abbas yace da Ibn Zaidin yayin da aka yi isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga masallacin haramin makka zuwa ga masallacin wato baitul maqdis shine masallacin baitul maqdis Allah sai ya wato ya taso masa annabi Adam da wanda suke wato bayan annabi Adam baki ɗayan su daga manzanni Jibril yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fa'azzana sai mala'ika Jibril alaihi salatu wasallam ya kira sallah kuma yayi wato yayi iqamar sallah sun makala sai mala'ika jibril ya ce ya muhammadu to da kai gaba shige gaba kai musu sallah kai sallah kai musu limanci yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sai jibril ya ce da shi ka tambayi wanda wato muka aiko wato man arsalna wanda muka aiko min qablika wanda muka aiko gaban ka min rusula daga manzannin mu hali hata yi ubaduna shin mun sanya waɗansu wato gumaka wato wanda da ake bauta musu ba ubangiji mai rahama ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la as'alu ba zan tambaya ba da duk da farko na isa da abin da ka faɗa ya ishe ni zance na biyu wani zancen kuma ba na Abdullahi dan Abbas ba cewa su dai sun yi sallah a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kwato sahu sahu bakwai manzanni sahu uku annabawa sahu hudu suna yi wanda yake bayan annabi wanda yake bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daura da bayan su shine annabi Ibrahim khalilullahi a damansa kuma annabi Isma'il ne a hagun ɗinsa kuma annabi ishaq ne sannan annabi musa yana bin annabi ishaq sannan sai sauran manzanni sai manzo Allah ya sallaci raka'a biyu tare da su yayin da ya gama ya biyo kama ya tashi fa kala yace tun da cewa ubangiji na yayi wahayi gare ni shine in tambaye ku ahadun hal ursila ahadun minkum shin an aiko ɗaya daga cikin ku bida a wajen da wani kira zuwa bautar wani Allah ta'ala sai suka ce ya Muhammadu mu dai muna shaida mu dai an aiko an aiko mu baki ɗayan mu da kira guda ɗaya shine babu abin bauta a cancanta sai Allah sallai cewa abin da wasu suke bauta wa kuma bayan Allah batilin barna ne kuma an aiko mu an sanar da mu kai ne cika mukin annabawa kai ne shugaban manzanni wannan ya bayyana bi amanatuka da amana ka iya na gare mu bi imamatuka da jagorancin ka iya na gare mu cewa dai babu wani annabi ba daga bayan ka har zuwa tashin alkiyama sai isa dan maryam ne kawai zai sako shi kuma abun umarni ne an masa umarni an ya tuli asar ka yabi wato alam yabi gurbin ka ma'ana ba zai sauko a bisa annabi ba an masa umarni ya sauko amma shari'a ka zai ci gaba da ita zai sauko akan waliyi ba ba ko manzo ba domin babu wani annabi da zai zo bayan ka ya rasulullah واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا
ka tambayi wanda muka aika gabanin ka daga cikin manzanninmu جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون shin mun sanya wasu wato alloli da ake bauta musu koma bayan ubangijin ubangijin ya rahama ai wato gairihi wani ka ila azfihu ala zahiri shi abu da wato zahirin sa yake bi an jumi'a lahu rusulu shine an tara masa manzanni lailatul isra'i da ran da aka isra'i da shi wa kila wani kaula aka ce al murad abin da ya nufi umman min ayyi ahli kitabaini wato min ayyi ahli kitabaini al ummatan daga cikin wato ahlin kitab wato ahlin ma- masu littafi guda biyu wato ga nasara da yahudawa wato walan yas'al ala wahidin bai tambaya ba bisa daya wato min alqawlain daga zantawar guda biyu لأن المراد من الأمر بالسؤال ومن أبن نفي لنفي واتد أمرنا لتنباع التقرير تبتوا لمشركي قريشا ومشركا قريشا أنه تعالى مرند شأن لن يأتي رسول من الله ba wani manzo da yazo daga Allah wala kitabu wani littafi ma bai zo ba wanda ya zai umarni bi ba ta gairi lahi da bauta wani Allah ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين alani wallahi hakika mun aiko Musa da ayatina da ayoyin ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'a fir'auna sun yi kibdawa fa qala sai annabi Musa ya ce da su inni rasulur rabbil alamin ni dai manzo ne na ubangijin talikai فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها yar hako yayin da ya zo musu da ayoyin mai shiryawa a bisa manzancinsa idahum sai ga su yar hako ne suna yin dariya min haza wato daga ayoyin وما نريهم من آية إلا هي أكبر من yanzu kuke ha ba mu nuna masa wata aya ba sai wanda za ta zo bayanta wato wato ita ta fi wato ta bayanta sai ta fi ta wata sai ta fi wata ta gabace ta girma eh min ayatul azab daga ayoyin azaba ka tufana kamar ruwan tufan wa huwa ma'un shi ruwa ne da khala buyutahum da ya shiga wato dakunan su wa sala ila khuluqil jalisina sai kai hamma kogaran wa'anda suke zaune sabata ayyamin kwana bakwai wal jarada kuma mun aiko musu fari eh to ba wata wato ba wata wato ba wata wato mu'jiza eh ba wata azaba da muka aiko ba muka aiko musu wato wata aya da muka aiko musu ne shigarwa a bisa manzanci annabi Musa wato in ta huce wata za ta zo bayan ta sai ta fi wata ta huce girma وأخذناهم بالعذاب لعلهم to يرجعون shikenan duk wanda aka aiko musu din nan in sun ce za su imani in ta tafi shikenan sai su dawo kan abin da suke sai ban ya ce wa akhadnahum sai muka kama su bil azab da azaba la allahum ko su yarji'una sa da an kubra gaba mu kafirci وقالوا يا أيها الساحر wa qalu sai suka faɗa da Musa ga annabi Musa lamma ra'ul azaba yayin da suka ga azaba sai ce ya kai wannan malami ai wasu al'alim shi dai asahir din nan ma'anarsa al'alim masani al-kamilu malami cikakke li'anna sihira sun sihiri indahum a wajen su ilmu ilimi ne wasu azimin wanda yake mai girma ilimi yana wasu sihiri yana da wata daraja ma'anan an ce asahir malami cikakke قل لنا ربك بما أجد عندك إننا لمهتدون sadun udul ka karo mana ubangijinka da abin da ya alƙawari gare ka min kasbil azab ne daga yayi azaba anna gaburan mu in amana in muka imani innana hakika dai mu la mutaduna wallahi masu shijuwa ne ai mu'minuna masu imani ne idan aka cire mana waɗannan azaba waɗannan azabin da aka sako to wallahi duk zawa su zamu imani فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون zo yayin da muka yaye azaba gaban su bi du'a Musa da addu'an Musa sai ga su suna warware a hadahum alqawrin su yusiruna suna zarcewa a waya wato ala kufrihim bisa kafircin su ونادي فرعون في قومه sai fir'aun ya yi kira ya yi kira istikhara dan alfahari ji kaumi a cikin mutanensa قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري in ta haje yake cewa ya kaumi ya ku mutane na cin mulkin misra ba nawa bane ga koramin nan suna gudana da ƙoramin nil suna gudana min tafi a ya ƙarshen ƙarshen katangun gidan mulki na afala tubsiru shin ba kwa ganin girma na ba kwa ganin girma na amal hayrun min hadha alladhi huwa mahin shin ba kwa gani wato wahina din yayin nan kuma ana khairun ni na fi alkhairi min haza daga wannan shine annabi Musa allazi huwa mahinu wanda shi kuma gashi da wato mahinu ai da ibun wato rauna ne eh rauna ne kuma hakirin wulakantacce wala yakadu yubin baya kusata ma ya iya yin bayani ai wato zancensa ma baya kusata ya bayyana eh lillus gace saboda wato gura-gura da take bakinsa bil jamrati da wato wannan garwaci allati tanawalaha wata ya dauke ta wato shi sigari ya sannan yana karamin yaro wanda ya dauka a gidan fir'auna ne lokacin da wato fir'auna yana kwance akan gado shine wato wato wani abu da ya faru shine ya kama gemun fir'auna shi annabi Musa ya tunciko shi daga gadon ya tika shi a ƙasa yana ɗan yaro kankani sai ce a to wannan ba abun bari bane ji Fir'auna yace wannan lalle a kashe shi sai Asiya ta ce haba ya za a kashe yaro ne kankani ai bai san komai ba eh mutumin da ba zai iya bambance tsakanin garwashi da dinari ba ka ce za ka yi masa hukunci dan yi maka wannan shi kenan sai ce to a jarraba a gani to shine aka kawo gudan garwashi na wuta da kuma dinari aka ajiye shi gaban annabi Musa sai aka ce bari mu ga in ya dau dinari to ya san abin da yake zamu hukunta shi in garwacin ya dauka kuma to shikenan magana ki ta tabbata to shine annabi Musa ya kai hannunsa har zai hau zai kai hannunsa ya hau kan dinari ya dauka sai malaika Jibril ya tankwaɗe hannunsa ya mai da shi kan wuta to shine sai aka yi ubangiji ya yi umarni ga wuta aka zuke zafinta sai da ya ɗauke ta da hannunsa sai da ya sa ta a baki to sannan sai kuma aka saki zabin to shikenan sai ya kona bakin sa to shikenan bakin sa sai zan magana in annabi Musa yana magana har ya girma maganar da ake yana gura-gura yake magana shine yake cewa wai wala ya kadi bi bai ba ba su baya kusata wato ya iya bayani bayanin ma da za a za a fahimta saboda gura-guran bakin sa an yana bince فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب لو جاء معه الملائكة mubtarimin falola wato wato falola ne ya hana ai halla ne ya hana urki alaihi asawu asawuratu aje bo masa wato asawuratu mun daye mun da hanat mun da habin da dinari in kana sadiga in dai yaro mai gaskiya ne kuma shi shugaba ne to a kawo masa mun dayen dinari eh jamu asuratin ai ka agribatin jamu suwar kenan ka adatin kamar al'adarsu shi man yasawiduna hu shi wanda suke shugabantar da shi an yalbisu ko an yulbisu su ɗora masa wato asiratu zahabin mun daye na dinare mun daye na dinare wai dawo kuna huti masa makare ya dauka zahabin makare wato na dinare sa masa mun daye na dinare sannan kuma su yi masa makaran dinare sai su ɗora masa kayan wuya wato na dinare duk wanda za a shugabantar da shi to haka ake masa au ja'ahu ma'ahul mala'ikatu ko kuma in ba haka bai samu ba to wani ba samo mala'iku su zo tare da shi muqtarni na ababan gwamawa da shi ai mutu tabi'ina suna masu bibiyar juna ya shadu ne za su rika yin shaida da sirri da gaskiyarsa idan ya ce ni manzo ne kaza kaza mala'ika ya ce eh gaskiya ne to kaji to haka wasu ke so a yi
فخف قومه فأطاعوه wasu haɓar ƙomahu sai kuma yadda mutanensa eh wa ɗa'uhu wato sai suka bi shi bi ma yuri da cikin abin da yake yake nufi min takzibi Musa na wato daga salefantar da Musa ai wato istafazza fir'aunu qawmuhu ya rawrawar da mutanensa ya sa musu wato shakku a cikin harka annabi Musa to shikenan kuma sai suka bi shi cikin abin da yake so abin da yake so su yi إنهم كانوا قوما فاسقين in su dai mutanen na sun tabbata mutane ne wato fasikai ba su masu wato wanda ba su da da'a فلما آتهم لم تقلنا منهم فأغرقناهم azma'i falamma asafuna yayin da ai azabuna ai suka saba mana eh in ta kamna minhum sai muka yi musu uquba fa agraqnahum sai muka nutsar da su azma'in baki daya da suka saba mana shi kenan ga mu kuma sai muka dau matakin da zamu dauka akan su sai muka je muka nutsar da su a cikin kogin Nil وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين sai muka sanya su salafan marigaya zan usalifin su hadimin wahadannin ai saliki na marigaya ibratan wato izina ko masalan muka sanya su ga izina da misali lil akharina wanda za su zo wato a ƙarshe ai ba dahun bayan su ya ta masaluna bi halihim wato za su rika misali bi halihim da halin su fala yaqdamuna ba za su gabata ala misal af'alihim musu wato irin misalin ayyukan su ba ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يسجدون dundun yayin da aka saba misali shi ibn maryam ga wato dan maryam isa dan maryam eh hina nazara hina nazara qawluhu ta'ala yayin da wato fadin Allah ta'ala ya sauka inda Allah yake cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama to qala al-mushrikun sai mushrikai suka ce yarjina min yadda an takuna alihatuna ma isa mun yadda raguma kanmu su zama suna tare da isa لأنه دعوا عيسى دون أبدا أن بوتا مثل من دون الله كما باين الله إن الله يأتي إنكم وما تعبدون كود دع أبن كوجي بوتاوا من دون الله كما باين الله حسب جهنم دكا واتو أبنتين جهنم ne sai suka ce to in haka ne to ai Musa ma ai Musa ma an bauta masa to shikenan to ya aka kare sai aka musu bayani aka ce ai ba san abin da ake faɗa ba ai maligairul aqil kike magana ba mai hankali ba banda mai hankali to yayin da wato aka saba wato misali annabi Isa dan Maryam za ka muka sai ga mutanen su ne mushrikai wato yasudduna minhu minhu daga yace an da mutum daga wannan misali yasudduna ay yadhakuna wato suna yin dariya farhan dan farin ciki bi ma san ni da abin da suka fi saboda sun yadda suka dau abin suka fasara to abin ba haka yake ba eh suna farin ciki suna dariya an ce duwan da aka bautawa shi ma za a sa shi a wuta wato ai isa ma an bauta masa to shi kenan su kuma basu fahimci abin da ake nufi ba kalu وقالوا آلهتنا خير أم هو kalu sai suka ce shin alihatu na goma kan mu khairu su suka fi alheri aw huwa ko shi annabi isa ne fanar da mu dai mun yarda an tafi na alihatu na goma kan mu su zamo ma'ahu tare da shi
ما ضربوه لك إلا جدلا ba su saba maka wannan misali ba sai dan jayayya na ka gare ka ai hukuma da dan hukuma da baɗi da baɗi li ilmihim saboda sanin su annama cewa ne ma ana amfani da ita ne da gairin aqil ga wanda bai da hankali fala ya tanawul isa alaihi salam ba zai karauto annabi isa alaihi salam ba a cikin wannan magana بل هم قوم خصمون wanda su mutane ne hasimuna masu tsananin hukuma إن هو إلا عبد من أمنى عليه shi dai wato annabi isa bai zama ba sai dai bawa ne da muka yi ni'ima gare shi bin nubuwatu da annabta وجعلناه مثلا لبني إسرائيل muka sanya shi bin jubihi da samuwarsa min gaira abin ba tare da uba ba muka sanya shi masalan abin wato yin misali ne da shi libani isra'ila ga bani isra'ila ai kalmasa da kamar abin sa'un misali ligara mata saboda bakuntarsa yusta dallu bihi ana kafa dalili da shi ala qudratin lahi ta'ala bisa ikon Allah ta'ala ala ma ya sha bisa abin da Allah ya so eh ana haihuwar mutum wato ko da uba ana haihuwar mutum da uba da uwa eh to amma sai gashi an haife shi da uwa ba uba wannan yana nuna iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخرصون da mun so da mun sanya wato mala'iku minkum daga cikin ku ai mun sanya mala'iku mu sanyan ku eh mu sanya su fil ardi a cikin ƙasa ya halifuna wato suna maiwa da an to maiwa wato guraben ku da an nuhulisakum shine mu halakar da ku وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون wa innahu shi dai annabi isa la ilmu wallahi alama ce lissa'ati ga sa'a alkiyama eh wato su ulamu za a santa bi nuzulihi da saukarsa cewa da zarar annabi isa ya sauka to an san fi kiyama ta zo yana da cikin manya manyan aramomin tashin alkiyama fala tamtarunna kaku kokonto biha da ita ai ta shukka ta shukkanna kaku kokonto biha a cikin lamarin wato alkiyama وذو منه نور الرفع للجزم واو الدمير للتقاء ساكنين wattabi'uni wa qul lahum kace musu ittabi'uni ku bi ni Allah tauhid bisa kade ta Allah هذا صراط مستقيم hada siradin wannan wato tafarki ne mustaqimin madaidaici ولا يصدنكم الشيطان kan shaydan ya juyar da ku an dinin lahi gaban addinin Allah إنه لكم عدو مبين ni dai maki ne gare ku ma kuma mabayyanin wato gaba ولما جاء عيسى بالبينات قال قد أنبئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تحتجبون Huna je, to yayin da kuma wato ya zo muku shi annabi Isa ya zo muku bil bayyinati da mu'jizozi wa shara'i da shari'u qala sai ce qad ji'tukum bil hikmati na zo muku bil hikmati ai bin nubuwati da annabta wato wa shara'i al injili na zo muku da shari'o'i na injila wal ubayyana lakum na zo muku don kuma in bayani gare ku ba'da allazi tahtalifuna fihi shajin abin da kuka zama kuna sabani a cikin sa min ahkamut tawrati ne daga hukunce hukuncen a taura min amr din daga lamarin addini wa gairihi da wani sa fa bayyana lahum amr ad-din shikenan sai musu bayanin wato lamarin addini فاتقوا الله وأطيعون fattaqullaha wato ku bi Allah wato ku ji tsoron Allah wa atiuni ku bi ni إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه dan dai Allah shine ubangiji na kuma ubangijin ku ku abuduhu ku bauta masa هذا صراط مستقيم wannan tafarki ne mustaqimin madaidaici wato a cikin su dai wato a cikin su waɗanda wato suke wato wato waɗanda aka aika musu annabawa wato annabi wato annabi annabi Isa wato yana daga cikin wanda ya sha wahala eh ta cikin wato daga cikin wayannan al'ummar tasa domin kaga ai akwai wanda suka ce Allah ne eh wasu kuma sai suka ce a'a dan Allah ne sai suka ce kuma a'a wasu suka ce a'a na ukun ukun Allah ne eh ma'ana shi Allah ne Maryam Allah ce Allah Allah ne to ka gani to shikenan wato akwai wanda suka ce a huwa Allahu eh shin shi ne Allah sai suka tabbata wannan takdiri ne akwai firka da aka ce mai ake ji mata yaqubiyya yaqubiya dinnan sune suka ce a shi annabi isa ne Allah wa kuma fadin su suka ce wato ibnu lahi Allah ne to akwai kuma wata ita kuma jama'a shi ko kuma ana ambatanta marqusiya marqusiya eh to wa'anda kuma suka ce salisu salasa su kuma wata jama'a ce ana kiransu malkaniya su kuma suka ce salisu salasa ce to duk wa'annan a cikin jama'a sa ne annabi annabi isa alaihi salam eh to amma annabi isa bawa ne na Allah ba dan Allah bane ba Allah bane eh to saboda haka bawa ne na Allah Allah ya halicce shi da uwa ba uba dan ya nuna kudurarsa da ikonsa eh kuma da ya aiko shi ya ba shi abubuwa na mu'jiza wanda ba wanda ya isa ya irin wannan abu eh tunda mu'jiza ce Allah ya ba shi dama mu'jiza wato maqrumatun bitahaddi wato ba wanda ya isa ya zo yayi abin da yayi dan a yarda cewa annabi ne to فاختلف الأحزاب من بينهم sai jama'un suka saba ni da yin tsakanin su yi isa a cikin isa a huwa Allah shi shi ne Allah au ibnullahi ko kuma annabin Allah ne eh aku au- ko au ibnullahi ko kuma dan Allah ne au salisu salasatin ko kuma na uku uku ne ma'ana na uku uku ya zama shi Allah maryam Allah kuma Allah ma Allah mm.
فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم tsananin azaba ya tabbata ga wanda suka yi zalunci ma'ana suka yi kafirci maƙalu da abin da suka faɗa fi isa a cikin azaba a cikin isa wato abin da suka faɗa a cikin annabi isa saboda kafircewarsu min azabin daga azaba wato al- eh, min azabi yawmin daga azaba yini alimin abu ulamin abin sawar daɗi هل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشكرون har yanzu nuna ai kafiran maka ba komai suke saurare ba illa sa'atu sai dai sa'a alkiyama an ta tihum ta zo musu baka satan ai fusatan arabihum la yasuruna su kuma ba sa hasashe ba sa sani bi waqti marji'iha da lokacin wato zuwan nata eh busan san za ta zo ba eh ba su yarda da ita ba ko haka sun karyata ba za ta zo ba to abin da suke jira kawai su ga ta zo din idan ta zo kuma shikenan magana ta kare eh don ba sa kaddara din za ta zo din eh ba sa kaddara za ta zo dan ba su yarda da ita ba yasa wani malami ke cewa duk wannan abin da ake babban abin da mutanen maka wato suka fara inkari dama shine da aka zo musu da maganar tashin alkiyama cewa za a yi alkiyama ranar alkiyama kuma za a yi hisabi eh wanda ya yi kyakkyawa shi ke nan ya tafi aljanna wanda kuma ya mummuna shi ke nan a kai shi wuta eh to sai suka fara magana cewa to ya za a yi a ce mutum an ya mutu an binne shi ya zama rididdigagge an ma rasa ma jikin nasa eh, a ce wai za a kuma kawo shi za a tashe shi kuma zai dawo eh eh man yuhil za mawhiya ramin eh kul yuhi allazi ansha'aha awwala maratin ka gaya musu wanda ya fare ta ta babu ita to shi zai dare ita dan ai abu babu shi ya fi wahala a ce a yi shi a dawo a maimaita shi eh babu mutum babu halittar Allah ya zo ya yi kage ta ya yi ta to kuma dan ta tafi an ce a maimaita shi ne zai wahala ai ba zai wahala ba eh ko karatu kake in kai ji na farko in ka dawo ji na biyu sai ga ya fi sauki الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا mutaki al'akin lahu ka gane masoya wato alal ma'asi ta bisa zaɓo fi duniya a duniya yau ma idan a wannan yini shi da ranar alƙiyama wato ba'aduhum li ba'din aduwwun shashin su makiyi ne ga shashi eh wa'anda suka yi badantaka suka yi soyayya a duniya a cikin harkar sabo to ranar fa alƙiyama sai kaga sun zama ko makiya juna wannan yana cewa wani kai ka batar da ni wannan yana cewa wani kai ka ka batar da ni to nan za kuma a ta jayayya a ta rigima to inda kuma rigima ba za ta yi amfani ba ba ta da wani amfani eh a duniya ake gyara abu amma a lahira an aje sai hukunci kawai illa almuttaqina sai dai masu tsoron Allah ai almutahaddina masu soyayya billahi a cikin Allah ala da'ati bisa bin sa fa innahu sallata su asbiqahum wato abokai ne wato abokai ne za su farin ciki kuma da abokantakarsu shi yasa duk wanda Allah ya haɗa ka da shi haɗuwa ta dan Allah to wannan ba ta rabuwa ma kana lillahi dama wata sala eh in an je lahira wato neman juna ma za a rike yi eh a ta neman juna eh in aka nemi juna kuma a haɗu farin ciki sannan bayan kowa Allah ya bashi abin da zai bashi na alheri eh to amma sabanin wanda suka yi soyayya wasu suke ba wato ta ta gaskiya ba to sune wannan za su ta jayayya suna rigima ko yuqalu lahum za a ce wa su wanda suka yi soyayya ta dan Allah za a ce ya ibadi يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم da haka no za a ce musu ya ku wato bayina la khawfun alaikum al-yawma Allah zai ce musu ba babu tsoro gare ku a wannan yini wala antum tazanun ko ba za ku yi bakin ciki ba Allahumma ja'alna minhum ha an tabo daga ali na bi dalibin Allah ya yarda da shi a cikin wannan aya Allah ya ce قليلان مؤمنان wato badaɗe biyu muminai biyu وقليلان كافران da wato badaɗe biyu kuma kafirai biyu
مات أحد المؤمنين sayan muminan nan sai ya mutu وقال wakala sai ya ce يا ربي ya ubangiji إن فلانا yanzu dai wane كان يأمرني بطاعتك ya zama yana umarta ta da biyayya gare ka وطاعة رسولك صلى الله da عليه bin manzon ka sallallahu alaihi wa sallama وسلم ويأمرني بالخير yana umarta ta da aikin alhairi وينهاني عن الشر yana hana ni da aikata mummunan aiki ويخبرني yana bani labari أني ملاقيك ni kuma zan haɗu zan haɗu da kai ya ubangiji نعم يا ربي ya ubangiji لا يضل بعدي kai ya bata bayan na taho وهديه كما هديتني ka shiryar da shi kamar yadda ka shiryar da ni وأكرمه كما أكرمتني ka girmama shi kamar yadda ka girmama ni
فإذا مات خليله المؤمن idan wato ba daɗin sa muminin ya mutu جمع بينهما sai a tara tsakanin su sai su haɗu ويقول sai ya ce نعم ليثني كل منكما على صاحبه kowanne daga cikin ku wato ya wa ɗan uwansa wato wato murna نعم فيقول sai ya ƙuni sai ya ce نعم الأخ madallan ɗan uwa ونعم الخليل madallan ba daɗi نعم الصاحب ma madallan aboki نعم نعم ويموت أهل الكافرين to ɗayan kuma kafirai can nan mun gama maganar mumine an ji da suka koma to ɗayan kafirai kuma sai ya mutu فيقول sai ya ce ربي ya ubangiji إن فلانا sani laiwa ne كان ينهاني عن طاعتك ya zama shi ne yake hana ni biyayya gare ka طاعة رسولك da bin manzanka ويأمرني بالشر yana umarta ta da aikin shari وينهاني عن الخير yana hana ni aikin alheri ويخبرني yana ba ni labari أني غير ملاك cewa ni ba zan haɗu da kai ba ma'ana tashin alkiyama ba gaskiya ba ne ويقول kawai ƙuri sai ya ce بإذن كل صاحبه kowanne a cikin ku ya dan uwansa murna
فيقول sai ya kula sai shi wannan wanda ya mutum ya ce بئس الأب
wato bi'sal ahu dan uwa ya mugunta بئس الخليل wato badadi ma ya mugunta بئس الصاحب aboki ya mugunta فآب لله yanzu ta habu masu soyayya billahi a cikin Allah
يذلهم الله تحت ذله Allah zai musu inuwa karkashin inuwarsa ولا ذلة illa zilluhu ranar da ba inuwa sai inuwarsa ita ce inuwa al'arshi a ranar kiyama warajulani tahabba billahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi hadisi ne ingantacce buhari ya rawaito sab'atun sab'atun yuzilluhum Allah yawma la zilla illa zilluhu bakwai Allah ya musu inuwa ranar da ba inuwa sai inuwarsa a cikin bakwai eh akwai rajulani tahabba billahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi ehem إن لله بعد wato Allah yana da bayi بأنبياء su ba annabawa bane على ba shahidai bane هم الأنبياء والشهداء wato da shahidai da annabawa suna burin samun abin da suka samu a ranar kiyama وقرب من الله saboda kusancin su ga Allah ta'ala
والمتغافل su ne masu soyayya don Allah والمتغاورون بالله masu ziyarar juna saboda Allah والمتقابلون بالله wato masu bayayyeniya don Allah والمتجالسون masu zama don Allah
إن يقول لكم لكن sannan cewa dukkan wata madadanta
ذاقة da abokantaka
في الدنيا ta kasance shi duniya a duniya مبنية على الهوى wato abin jini ke akan wato kan zuciya
بحكم الإنسانية saboda ɗabi'a ta insani ta mutuntaka تكون في الآخرة عداوة to za ta zama a lahira ta maimakon soyayya da take a duniya to a lahira sai ta juye ta zama kiyayya يتفرق بعضهم من بعض shashinsa yana cewa wa na ka cuce ni wannan ma yana cewa wa na ka cuce ni والأخلاء في الله wato amma masoya billahi a cikin Allah
والنفس باقية wato soyayya su wanzabbiya ce إلى الأبد har abada ba za su rabu ba ينتصر بعضهم من بعض shashinsu zai rika amfani da shashi
ويشفع بعضهم من بعض wato shashinsu kuma zai ceto ga shashi ويتكلم بعضهم wato shashinsu zai yi magana عن بعض a cikin sha'anin wato shashi
هم المتقون su ne masu tsoron Allah استثناهم الله ha?
الذين استثناهم wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya toge su وشرائط الكلة في الله wato sharadan wato badadantaka dan Allah
أن يكونوا متحابين في الله to shine su zama masu soyayya amma soyayya su yi ta dan Allah محبة خالصة soyayya tsarkakakkiya
لله domin lahi saboda zatin Allah بشوق ba tare da cuɗanyan wani abu na garin duniya ba
لكن جنوية da saboda wata illa ta duniya
وادية wato ta san zuciya عاونية suna masu taimakekeniya الله cikin wato Allah cikin wato neman wato a yardar Allah لا يجري بينهم مدانة wato babu wato yaudara tsakaninsu yaudara ba za ta gudana a tsakaninsu ba بقدر ما يصاب بعضهم في بعض gwargwadon abin da shashinsu yake gani ga shashi في كتب السند na zato na daga gaskiyar nema da kuma kokari da wato ijtihadi wato zai taimake shi kuma zai dace da shi kuma zai taimake shi idan ya san wani abu tare da shi abokin nasa wanda Allah bai yarda da shi ba to ba zai yarda abun ya zama ga sahibin nasa ya rika yin sa ba ba zai masa mudarati ba ba eh hakika an ce wato mudarati a cikin wato dariƙa kafirci ce ba zai zai wato yi masa nasiha da rifki da tausasawa da kuma wa'azi wanda yake kyakkyawa idan ya koma kan abin da yake cikinsa wato ya bar abin da ya sabunta gare shi sai ya koma zuwa ga abokanta wato ta gaskiya tsakaninsa da shi da kyakkyawan wato abokantakarsa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa in uttum udna alhamdulillah ya ce malam muqatil ya ce idan tsoro ya afkura na alkiyama sai mai kira ya kira ya ce ya bayi na babu tsoro gare ku a wannan yini na alkiyama idan suka ji kira sai da halitta su daga kawunansu sai a ce allazina amanu bi ayatina ana nufin fa wanda suka yi imani da ayoyinmu qala mufatilun malam muqatil ya ce
na mutane ne mai tarwa ya rawaito shi munadi munadi mai kira zai kira arfani eh, wato a farfajiya ya dubai a farfajiya alƙiyawa ce ya bayina babu tsoro a gan ba- ba tsoro gare ku a wannan yini to mutanen da suke wannan farfajiyar duk sai su daga kawunan su sai mai kiran ya ce ana nufin fa wanda suka yi imani da ayoyinmu wa kanu suka zama musulmi na sauran ma'abuta sauran addinai duk sai su sun kuyi da kansu in ba musulmai ba wato muhasibi ya faɗe shi a cikin tafsirin wannan aya an ƙara wato hadisi a cikin wannan cewa mai kira zai kira ranar alkiyama ya bayi na babu tsoro a gare ku yau ba za su ta zai ba za ku bikin ciki ba sai su ce mu ne bayan Allah sai ya ce yi kira kira na biyu ana nufin fa wanda suka yi imani da ayoyin mu ko suka zama musulmi sai kafirai duk su sun kuyi da kansu wato sai wanda suka kaɗe ta Allah sai su zama su ne kaɗai wanda za su ɗaga kansu a wajen sannan sai yi kira kira na uku ya tsakura ana nufin ba wanda suka yi imani kuma suka zama suna tsoron Allah to ba to ma abuta manyan manyan zunubai sai su kusan kuyi da kansu sai wato sai wa'anda suke ma abuta tsoron Allah su ne kaɗai za su ɗaga kawunan su tsoro ya gushe gaburan su da bakin ciki kamar yadda ubangiji ya musu alkawari domin su ne mafi girman masu girma eh hum waliyuhum majibancin su ba zai tabar da su ba shine Allah ba zai kunyata su ba wato ba zai kubuta ba zai tura su wajen halaka ba zancen daga Allah yake wato saboda ɗaukakawa ake musu wannan zancen wato ya yi wato ya yi kiransu da abubuwa guda hudu abu na farko wato kore tsoro wala khawfun alaikum wala wala khawfun alaikum na biyu wato kore wato bakin ciki wala an sun ta nuna na uku umarni da shiga aljanna udkhulul jannata na hudu wato yi musu albishir da wato farin ciki cikin faɗinsa dai sai tuhumaruna
آتنا وكانوا مسلمين dole waɗanda suka yi wato imani da ayoyinmu kuma suka zama musulmi shine alkur'ani ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ko baro ku shiga aljanna antum ku wa azwajukum da matekunku tuhmaruna ay tusarruna ana faranta muku ciki wa tuqawtu tukramuna ana girmama ku يطاف عليهم بصحاب من ذهب وأكواب ana kewaya su ana kewaya su bi zahabin da kisa'in akusa min zahabin na zinari wa akwabin da kofuna ay jam'u kubin wa huwa ina'un shine wato ƙurya wanda la urwata lahu ba igiya tare gare shi ma'ana ba yi da mulki liya sharaba shari dan mai sha ya sha min hazza sai duk inda ya so وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين a cikinta akwai abin da wato rai take sha'awarsa sallar zuzan zan jin daɗi wata lazzul a ayyuka kuma wato idanuwa su ji daɗi nazarin da kallo zuwa ga wannan abun wa antum وأنتم فيها ko خالدون kuma masu dawama ne biya a cikinta تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم ta'amalu wancanin ka aljanna ita ce wanda aka gada muku da ita ma kuntum ta'amalu saboda abin da kuka kasance kuna aikata na biyayya ga Allah لكم فيها فاكهة كثيرة منها ta kulo abinci na marmari ya tabbata gare ku biya a cikin aljanna kafiratun mai yawa min ha da gare ta ai ba da hawa su shafin ta kulo na kuke ci wa kullu ma yukal duk abin da ake ci a cikin aljanna ya rubu badal badaluhu mutanyen su sai mai gurbu in ka tsinko lemo sai wani lemon ya zo gun da ka tsinko ya mai gurbu wanda ka tsinka
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون yanzu san dai mujrimai su ne kafirai sun tabbata wato masu dawwama ne a cikin azabar jahannama لا يفتر عنهم وهم فيه mublisu la yafatur anhu ba za a sauƙaƙa anhu gare su ba wahum fihi mublisun su suna wato masu kawai ne fihi a cikin za za a sa su su shiru su huta ya san irin shirin nan dai ba kauna وما ظلمناهم ba mu zalunce su ba ولكن كا- كانوا هم الظالمين sai da sun kasance su ne azzalumai da suka zalunci kawunan su قالوا يا مالك يقضي ana na rafu sai suka yi kira suka ce ya maliku shi maliku shi ne wato mai gadin wuta liyar da ana na rafu ka ubangijin ka ya hukunci ga yin ma'ailiyu mitna ya matar da mu mana aliyu mitna ya matar da mu قال إنكم معكسون wato kala sai maliku yake da su bayan wato shekara dubu da suka ce suka ce da maliku da yadda ana na rabbuka to bai ba su ansa ba sai da aka shekara dubu sai biya yawa wai sai ce ai innakum makisuna ku masu zama ne fil azaba a cikin azaba da'iman ta tarar kala ta'ala sai Allah ta'ala yace لقد جئناكم بالحق hakika wallahi mun zo muku ya ku mutanen maka bil haqqi da gaskiya ala lisanin rasul bisa harshen manzo sallallahu alaihi wa sallam ولكن أكثركم للحق kare ho sai dai yawa yawan ku masu ki ne da haƙƙi ga gaskiya وأبرموا أمرا فإنا مبرمون banda su je kafiran maka sun kyauce amran lamari ai fi kai da muhammadu cikin wato yin masu makirci ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to mu ma masu wato mubrimuna mu ma masu kyauce kai da na wato wato tanadin mu ne eh fi ihlakin cikin halakar da su duk sai aka gama da su ranar badar أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم.
وليس sun suna batan mu ba ma jin abin da suke ganawa da shi ne ko wani asirin su ai ma yusirun abin da suke asirtawa ila gairin zuwa ga wani su ma yusirun bihi da abin da suke bayyana da shi bainahum tsakanin su balle ai muna ji muna jin duk abin da suke yi muna jin zalika wannan
ورسلنا لديهم ya kutubu manzannin mu sune mala'iku alhafazatu masu wato alhafazatu masu kiwo din nan ladaina wato ladaihi wanda ke kiwo ladaihi a wajen su ai inda mu a wajen su yaktubu ne duk suna rubuta zalika wannan وإن كان للرحمن ولد shin idan dai akwai wato ɗa ga ubangiji mai rama fardan a takadiri ما أول العالم adili to ni ne farkon alwal adili ne ni ne farkon al'adili ne masu bauta lil baladi lil waladi ga wannan da lakin sai dai tabbata ya tabbata Allah waladi lahu cewa babu da gare shi ta'ala ya daukaka ga barin da fantafat ibadatu sai bautarsa ta koru سبحان رب السماوات والأرض rabbil arzi kuma dubu tsarki ya tabbata da ubangijin sammai da ubangijin sammai da ƙasai kuma ubangijin al'arzi shine alkursi amma ya zubuna gaban abin da suke fan suke sufanta shi da shi ya kununa wato gaban abin da suke fan suke sufanta gaban abin da suke faɗa min al-kathir al-takzib ne daga sarfantawa bi nisbatul walad dangal da ilaihi zuwa gare shi فذلهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي yau a zo bazarhu ka bar su yahudu su kuɗa cikin batilin su wayar abu su wasa fi duniya mu a cikin duniyar su har dai su haɗu da wato yinin su wanda ake musu alƙawari ake musu zarko fi a ciki- ake musu zarkon azaba fi a cikin sa wa huwa yawmul qiyamati shine ranar alqiyama وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله shine ubangiji a sama kuma shine ubangiji a ƙasa eh ba wanda yake da wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala وهو الحكيم العليم shi ne alhakimu wato mai hikima cikin gwargwaje al'amuran halittarsa masani kuma da abin gyaran su baki daya وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما da huma allazi lahu mulku sa- wanda mallakar samai da ƙasa da abin da yake tsakanin su yake yake gare shi to tabaraka ai ta azama ya girmama وإنه علم الساعة ilimin sa'al alkiyama sanda za ta tsaya ilimin yana wajen sa wata ta kuma yaushe za ta tsaya وإليه ترجعون gare shi turjauna ake mai da ku لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم ya'lamu alladhina yad'una min dunihi sifata wanda ake wanda alladhina yad'una wa'inda fi wala yamliku alladhina yad'una min dunihi sifata wa'inda wato wato yad'una suke bautawa ai kafirai ba sa mallaka a shafa'atu ceto li ahadin ga ɗaya min duniyi wato koma bayan Allah eh ba za su iya ceton kowa ba illa man shahida bil haqqi sai dai wanda ya shaida bil haqqi wato da gaskiya ai kala yace la ilaha illallah to shikenan wahum ya'lamuna su kuma su suna sani ulubin da suka san su ma su hidu abinda suka yi shaida bihi amma sai hidu bihi da alfinatin abinda suka yi shaida da shi da harsunan su wahum sune isa annabi isa wa uzair da uzair wal malaikatu da malaiku fa un fa innahu in ji wa innan yasuna za su ceto da mu'mini daga mu'minai amma wa'ancan bayan duk wa'annan goma kan nasu wanda suke bauta musu to duk ba wanda zai ceto a cikin su wala in fa'altahum man khalaqakum wa yaquluna Allahu fa'alna yurfu ko wallahi idan ka tambaye su man halakahum wa ya halice su zai ku za su ce Allahu wallahi Allah ne ya halice su to fa Allah ya rufa kuna ya ake juyar da su an ibadatu lahi ga buran bautar Allah wa qila hu ya rabbi inna ha'ula'i qawmun la yuminu wa qilahu ko wa qiluhu wa qilahu ko wa qilihi ai qaulu muhammadin fadan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa nasbuhu ala al-masdar fi fi'li al-muqaddar ai wa qala sai ce ya rabbi ya ubangiji inna haula san dai wa'annan qaumun mutane ne la yuminuna da ba za su yi imani ba qala ta'ala sai Allah ta'ala yace ka kauda kai an gaburan su ka ce an mutu ne ku daga gare ku har ba kabla an yi mara dikita ne wannan tun gaba a umarce shi da yakin shi ne sannu za a tambaye sannu za su za ku sani biyayi wa ta'i tahdidin lauko ne lahum gare su bismillahir rahmanir rahim yayin to suratul duhan tana da fa'idodi da yawa wanda ya karanta suratul duhan a daren juma'a zai waye gari abin gafartawa gare shi Allah zai masa gafara za a auna masa daga matan hurul aini talabi ya ɗaukaka wannan hadisin daga hadisin abi hurairata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce wanda ya karanta suratul duhan a daren juma'a asbaha zai waye gari wato mala'ika dubu saba'in ne za su rika nema masa gafara an karɓo da zaɓi umar mata albahi ne ƙala ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kuli yana cewa abduhan wanda ya karanta sura haimim abduhan a daren juma'a ko kuma ranar juma'a ko baitan fil jannati Allah zai gina masa gida cikin aljanna alhamdulillah ya isa بسم الله الرحمن الرحيم هميم الله اعلم بمرادي الله shi ne masani da abin nufin sabbi da wannan hamim din wal kitabi ubangiji ya rantse da alqur'ani almubin ay almujir halala min alharami ne bayyana halal daga haram shi alqur'ani shi ya bayyana ya fayyace komai mu dai mun saukar da wannan alqur'ani a dare wanda yake albarka ce lailatul qadr ita ce lailatul qadr aw lailatul nisfi sha'ban ko dan nisfi sha'ban ne nazala fiha min umul nuzila an saukar da shi fiha a cikin wannan daren min umul kitab daga wato uwar littattafai min as-sama'i sabi'ati daga sama ta bakwai ila sama'i dunya zuwa ga sama ta duniya zuwa ga saman duniya shine sama ta daya inna kunna munzirina mu dai mun zamo masu masu wato gargadi ai mufawwifina masu tsoro masu tsorotarwa bihi da shi فيها يفرق كل أمر حكيم fiha a cikin wannan daren nan lailatul qadr ko daren nan shaban yufraq kullu amrin ake rabe dukkan lamari hakimin ai muhkamin abin kyau cewa min al-arzaq daga arzuka wal ajal da ajalzula wa gairuhi wa gairuhi ma da wato da wani su alati ta kunu fi sanata a cikin wata suke kasance a cikin shekara ila misal tilkan lailat zuwa ga misalin wannan dare duk abin da za a yi daga wannan ranar zuwa wata ranar zuwa wato ranar ta kewayo shekara mai zuwa to a wannan daren ake gwargwaje shi أمرا من عندنا amran ai farkan rabewa min inda na daga wajen mu إنا كنا مرسلين mun dai mun zama masu aiko manzanni muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man qablahu da wanda ya gabace shi رحمة من ربك rahmatan ai rahama ai rahmatan tausasawa bil mursal da abin wato aikawa ilaihim zuwa gare su ne rabuka daga ubangijinka إنه هو السميع العليم dan dai shi ubangiji shine mai ji- mai ji li aqwalihim ga zantukan su al'alim masani bi af'alihim da ayyukan su رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم muqini shi ne ubangijin samai da kafe abin da yake tsakanin su ya bi rabbi rabb rabb rabbi ko ko bi rabbi sai kace rabbus samawati kenan khabarun salisu wa bi jarrihi rabbis samawati eh badulun min rabbika kenan in kuntum in dai ko kana ciya ko mutanen maka muqini na masu kankanciya ga annahu cewa shi Allah ta'ala rabbus samawati shine ubangijin samai wal ard da kasai to fa aikin ku ta kankance kuma annabi Muhammadin sana annabi Muhammadu rasulu rasuluhu manzansa ne لا إله إلا هو يحيي wa yumi la ilaha babu abu mutawassil don da illa huwa sai shi shine yake rayawa yake mutuwa ربكم ورب آبائكم الأولين shine ubangijin ku ko ubangijin iyayen ku na farko بل هم في شك من العظيم bai dai sun tabbata cikin wato kokonto min albas daga tashin alkiyama ya abuna suna yin wasa istihza'a da istihza'i duka da kai ya muhammad ya muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah ya ce allahumma ya ubangiji inni alaihim ka taimake ni akan su bi sab'in da bakwai ka sab'i yusuf kamar bakwai dan annabi yusuf qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce فارتكب يوم تأتي السماء bidukanin gobe kai saurare na gare su yau matatin sama'u ranar da sama za ta zo bidukanin da hayaki mubinin mabayani fa ajda batil ardu sai kasa ta yi fari wasu tadda bihim alju'u yunwa kuma ta yi ta tsananta tsananta gare su ila an ra'au min shiddatihi har izuwa suka gani saboda tsananin yunwa kai hayatu duhani kamar wato hayaki ne bai na sama'i wal ardu tsakanin sama da ƙasa wato ya wato kamar wato sai suka rika ganin kamar hayaki ne saboda tsananin yunwa yarshen nasa يغشى الناس yana lullube mutane هذا عذاب أليم alu sai suka ce wannan dai azaba ne alimin wanda yake mai raɗaɗi ربنا اكشف عنا العذاب na mu ya ubangiji ka yaye azaba gaban mu mu dai ma imani in ka yaye mana ai musaddiquna ma zama masu gansa ta radiyaka annabin ka ne qala ta'ala sai Allah ta'ala yace أن لهم الذكر وقد ja'ahu rasulun mubin anna lahum dhikra ai la yanfa'um al-iman imani ba zai musu amfani ba yayin saukar azaba wa qad ja'ahu al-hadi haqiqa manzo ya zo musu mubinun ai bayyana risalatu mabayanin manzanci ثم تولوا عنه وقالوا معلم in مسجون suka kawo da kai gabar su suka ce mu'allamun abun wato talawa ne yi alimu alqur'ana basharun wani mutum yake karantar da shi alqur'ani majnunu abin tabin hankali ne إنا كاشف العذاب قليلا إنكم hukum aibu mu je mun zama masu yayi azaba ne alju'i wato yin wannan an ku gabar ku zamanin zamani kalilan kadan to fa ku shifa anhu sai aka yaye shi anhu gabarun su innakum ku kuma aibu ne masu komawa ne ila ku burku zuwa kafirjin ku fa abi sai suka koma ilaihi zuwa gare shi يوم يبتش البحثة لكبر إنا mun sake mu lokacin da ranar za mu danka danka wata suke mafi mai danka wata suke mai girma ho yau bazar shi ne ranar bazar inna mu dai mun take mu masu yin hukuma ne minhu daga wayannan kafiran wal batshu abin da ake nufi da batshu al asl shine kamawa bi kuwatin da karfi
ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم wallahi haqiqa wato mun jarrabi mutanen al-fir'auna qablahum gaban su ai ma hu tare da fir'auna وجاءهم رسول منذ يوم هو موسى عليه السلام سيدنا النبي موسى عليه السلام كريم وليك من جرم على الله تعالى أقول الله تعالى أنا أرجو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين eh, an addu ilayya wato ku bada wato ma azukum ilayya abin da nake kiran ku zuwa gare shi ilayya gare ni min iman daga imani ai azhiru imanakum ku bayyana imanin ku bayyana imanin ku bi tsari da biyayya ni gare ni ya ibadallahi ya ku bayan Allah
وألا تعلوا على الله إني آتيكم bisulɗan mube ku bayyana imanin ku gare ni da ɗaci da biyayya ni gare ni ya ibadallahi ya ku bayan Allah ni laku rasulu ni dai manzo ne gare ku aminu amintacce alama ursiltu bihi bisa abin da aka aiko ni da shi wa Allah ta'alu kar ku yi girman kai alai alallahi ga Allah da tarki da'ati da barin biyayyarsa inni atiku ni ne zuwa muku ne ni na zo muku bisulɗani bi burhanin da hujja mubinin mubayyaniya ai bayyunin mabayani a lara ta da bisa manzanci na fatawar aduhu sai suka yi masa narko bin rajin mai jefewa suka ce za su jefe shi fa kala sai ya ce وإني قلت بربي وربكم أن ترجموا jimu ni dai ina neman tsari da ubangiji na ubangijin ku an tarjimu na akan ku jefe ni bil jarati wato zuwa waki ina neman Allah ya tsare ni gaban wato wannan jefewa ta ku وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا in ba ku yi imani ba ne gare ni ba ku ga ba ni gaskiya ba ku gaskata ni ba to ku nisance ni ai faturku a zaya ku bar cutata to falam ya turku sai zama ba su bar shi ba suka ci gaba da cutarsa فدعا ربه أن هؤلاء قوم mujrimu sai wai roki ubangijin sai sanar da ubangijin cewa wato wa'annan dai mutane mutane ne mujrimai ma'ana mushrikai qala ta'ala sai Allah ta'ala yake فسر بعبادي ليلا innakum muttaba'u sai ce ka tafi da bayina wato bani isra'ila lailan da dare ku dai ababen biyowa ne ma'ana ya tafi hukum fir'aunu fir'aunu da mutanen su za su biyo bayan ku وترك البحر رهوا ka ba albahara wato kogin nil idan ka tsatahu idan ka yanke shi an ta kai wa sahabuka da abokanka ka bar shi rahawan ai sakinan da tsatse mun farijan abun budewa hatta ya duhul hulqum da hadda kin tsatse wato su shige shi ma'ana ka bar shi sakitan lokacin da ya dake shi da sanda shi ne ya rabe shi ke sai Allah ya sandarar da ruwan to ka shiga ka huce ka bar shi wato yana da tsatse a haka yadda yake kuma ka bar shi ba komai a hanyar eh shi kenan ka shiga ta koyi shiga yana fita kuma fir'auna ya shiga shine kogin ya haɗe إنهم جن- جند mugraku su dai runduna ce mugraku na ababen nutsawa faɗi ma'anna da zalika shi kenan annabi musa sai ya nutsu da zalika da wannan alƙawari na ubangiji fa ubriku shi kenan sai aka halakar da wato fir'auna da jama'arsa alhamdulillah ina yi ayi ayi sai kuma karatu na Allah ta yi sai Allah za mu kuma ake bullon ne su yi Allah ta yi sai Allah ta adil su yi ne ko rasa lafiya ma Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya manta su amma Allah ya shirye su Allah ya sa da aka sai zuka ta yi farko sai ma da ya su lafiya da su lafiya Allah ya ba mu damuna mai alfarga Allah ya ba mu lafiya ba mu zaman lafiya in kuka ban da gwamna Allah ya biya kowa bukatu fatiha da salatu fatiha فاتحة بصلاة الفاتحين
Wato sai ya zo mu zai tafi ko na da hauri mu zai amfani. Sai da shi.
فاتحة